أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين نعم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على
آثارهما قصصا
wannan ita ce kissa ta uku cikin wannan sura akwai kissa ta ashabul kafi akwai kissa ta masu gonaki sai kuma wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam da Kidiru ita kuma kissa tana nuna yadda tarbiyyar za ta kasance wato ma'ana yadda ya kasance almajiri ya zama tare da malaminsa ko muridi ya zama tare da shehi annabi Musa alaihi salamu wato ya kasance masani ne na shari'a ba abin da Allah ta'ala bai sanar da shi na shari'a ba gwargwado kuma a zamanin babu mai ilimi irinsa saboda haka yakan tara bani isra'il Allah ta'ala ya aiko shi zuwa gare su ya yi musu wa'azi mutane su ta ƙaruwa suna ta mamaki wata rana ya kasance ya yi wa'azin ya ratsa jiki wani bawan Allah ya kasance yana kuka ya bi annabi Musa alaihi salam shin ku kana ganin yanzu a duniyar nan akwai mai ilimin irin naka mu dai abubuwan naka suna ba mu ya ai babu ku to bai dangana ilimi ga Allah ba bai ce wallahu alam Allah shi ya fi sani to sai ce babu to shine sai Allah ta'ala sai ya zarge shi akan wannan yace a'a akwai ka tafi mahaɗar kogi guda biyu za ka samu wani bawa tsali wannan ya fi ka ilimi ka zauna ka yi karatu abunsa to saboda haka zai nuna maka ada wato ladabai na muridi da ladabai na shehu annabi musa alaihi salam ba zuwa ya da littattafai wai zai karanta gaban allah ta'ala bai ce ai sai ka tafi da ataura ko ka sai ka tafi da littattafai ka za ka je karanta gaban shi kirru ba makaranta da ne shi ya zama ɗalibi ya zauna ana karantar da shi a allo ana yi maro to me zai ko wato zai koyi ne wato tarbiyya ta sanin Allah ya san ilimin zahiri to kuma ya san ilimin ba tare da gaskata cewa annabawa Allah ta'ala ya sanar da su irin wannan ilimin su ma to amma wa fawqa kullu bi ilmin ali wa fawqa kullu bi ilmin ali kowane ilimi kake da shi akwai wanda ya kasance ya fika to Allah ta'ala ya san ya biyo wancan bawa ilimin da bai biyo annabi Musa dan dukkanin su bayin kuma duk shi ya halice su kuma duk shi ya ilmantar da su annabi Musa shi to ina zan same shi ce sai ka tafi mahadar kogi to an ce mahadar kogin Rum da Faris ko mahadar kogi na ilimi da da kogin ilimin zahiri sannan ne ma muka samu ilimi kogi wato shi kansa ilimi kogi to wai kuma a ilimin majal baharin wato mahadar kogin ilimi na zahiri da kuma ilimi na baɗi to shine an ce majma'al an ce annabi Musa alaihi salamu da shi da shi ma almajirinsa Yusuf bin Nun wato kaman jika ne ko tafakunne ne na annabi Yusuf alaihi salam Yusuf dan Nun dan Afra'im dan Yusuf alaihi salam yana yau shi annabi Musa alaihi salamu hidima a harshen larabci akan kirawo mai yin hidima a kira shi wato fata amma wai ba bawan ka bane almajirinsa an ce kuma majma'ul baharaini shine inda koguna guda biyu suka suka zama ɗaya a ra'ayin mafiya masu fassara sun ce shine kogin Faris wato iran da kuma rum wato inda albahar al'ahamar da bahar al hindi wato suka haɗu tekun indiya da kuma ruwan maliya inda to gurin ana ce da shi babu munda wani kan ce a'a mahaɗar kogin rum ne da kuma al-muhit al-atalanti wato kamar inda farin kogi ya haɗu da kuma albahar mutawassit al-muhit al-adl shi kuma daidai inda jabal tsari dutsen mutumin nan wanda shine ya kawo addinin musulunci Afirka to an ce wannan gun shine inda Allah ta'ala yewa annabi Musa idan ya je wannan gun to zai gamu da shi wannan bawa kali to shi din ya tafi amma yace da shi to yanzu idan na yaya zan na gane inda guri ne kawai an ce kawai inda ruwa ya to ina zan gane wacce alama za ka tafi da guzuri na kifi to inda duk ka nemi kifin nan ka rasa to a nan yake dama an ce wato duk wanda Allah ta'ala ya sanar da shi min da duna ilma wato ya sanar da shi ilimi da kansa to zai kasance ya samu irin duk bukatun da yake so wanda zai zama ya yi zara a wannan fanni kamar yanzu zamu gani nan gaba wai zikala Musa li fata ya rasula ka ambatawa mutanenka yayin da annabi Musa ya ce da hadiminsa almajirinsa yusha'u bin nun la abrahu ba zan bar wato tafiya ba zan ta tafiya hatta abaluga majama'al baharai har sai na je mahadar waɗannan koguna guda biyu au amriya hukuba ko kuma na ci dogon zamani tsawon zamani an ce shekara tamanin ko shekara saba'in shine hukum falan ma balaga majama'a bainihi ma yayin da suka je mahadar kogin bustan nan bane na siya huta huma sai suka manta kifinsu fatakar sabila kifin kawai sai kama tafarkinsa fil bahari a cikin kogi saraba wato hanya kamar gada wato ta tsaga ruwan wato ruwan sai ya tsage kifi ya bi ta tsankan ruwa gashi nan ba iyaka saraban wato hanya ce ba ta da iyaka ta tafi ba za ta iya gano karshen ta ba fallan ma jawaza yayin da suka wuce wannan guri annabi Musa da Yusuf qala li fatahu sai ce da yaron nasa a tuna gada ana ka kawo mana karin kumallon mu da kallaki na min sabar na haza na saba a tafiyar nan ta mu mun gamu da wahala wato wani sai dara kaman ko jiya suka taho yau kuma a'a tafiya ce da sun yi wajen kwana arba'in suna yi an ce annabi musa alaihi salam yana yin azumi dare da rana da rana ya azumi da dare ma ya yi azumi saboda ka azumi tamanin ne amma duk bai sha wahala ba har sai tun da nan gurin aka ce ya zo to da ya wuce inda Allah ya yi masa umarni sai gajiya ta kama su amma da duk sanda yake yin tafiya a cikin umarnin Allah to duk bai ji wannan wahala ba bai ji ruwa bai ji komai yana yana kamar yadda Sheikh Ibrahim ya ke kawo cikin tafsiri juz'i na hudu to yace a kawo abinci abincin nan na karin kumallo shine dai wannan kifi saboda an sha wahala yunwa ta kama ala ara'aita idza awai sai sai yusha bin nun ya duba cikin zafaka ya ga babu ce kai kadai a ce sanda muka je gurin wannan dutse a wannan gun na man fa'in ni na fitu hakika ni ya kasance na manta wannan kifi a wannan kuma an sani ji ba komai ya mantar da ni kifin ba illa shaitan sai shaitan shi ya hana an azakura wato mutunu wata ga sabilahu fil bahari ajaba a gurin annabi Musa alaihi salamu su da suka zo sai kace ya kama hanya a cikin kogi abin mamaki shi kifi hanya ya su kuma sai ga hanyar ta zama abin mamaki ruwa ne gashi bai haɗe ba kamar zuwa aka yi wato da waɗansu kayan aiki aka tsara wato ruwan aka yi hanya kamar irin yadda ake yin hanya a cikin rami ya tafi sur shi ne suka ce wannan kifi da ya kama hanyarsa wannan hanya tasa wannan tafiya da ya kan wannan kogi ya zama ajaban abin mamaki to ashe shi yusha'u lokacin da suke zaune a gurin wannan dutse a kusa da wannan ruwa akwai dutse suka zauna akan dutse cikin dare wani kifi yana wasa a cikin ruwa to wasan da yake to sai ruwa ya yi tartsatsi sai zo sai ya sauka a cikin wannan kifi kifi ne soyayye bushashe shi kuma wannan ruwa ruwa ne dama na rai to saboda haka kawai sai ya tarza kan kifi kifi kawai sai ya rai kawai sai ya fice daga inda aka aje ya koma dama inda yake ka koma inda yake ba inda kake ba zai wahala yau da kaman akan turbaya ne ya rai din to ba zai iya zuwa ko ina ba dama kuma a ruwa ne dama kuma shi dama a ruwan yake daga ruwan aka fito da shi saboda haka sai ya koma gida sai annabi Musa ya tuno abin da Allah ta'ala ya gaya masa cewa inda za ka ga wannan bawan Allah shine inda ka rasa wannan kifi to saboda ka sai ya gaya wa shi to ai zalika ma kunna nab wannan shine abin da nabagi muke nema farkar da sai suka koma suka juya ala asarihima akan wato hanyar da suka kasasan suna bin wannan hanya da suka juya turan turan suka koma ta inda suka to da suka je me ya faru na'am sai mu ji فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث أحدث لك منه ذكرا الله أكبر to da suka je wannan guri suka- suka koma ta inda suka fito kawaje da abdan min ibadina sai suka samu wani bawa daga cikin bayin atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahama daga gare mu wa allamna muka san da shi min laduna da ya katallun mu ilman ilmi wato Allah ta'ala shi ya sanar da shi ilimi ba wasiƙa kai tsaye ba malami ne ya karantar da shi haka ya zo a ƙarshen suratul qasas ko kasance ko an an kabuta inda Allah ta'ala ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-muhsin wanda duk suka yi kokari a cikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce lalle zai shiryar da su tafarkin da kansa ba ba ma ta bike subulana tafarku ga wanda yake cewa hanya guda ɗaya ce to gashi Allah ta dace a ta farko yake da su ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku saboda jam'i yana farawa daga uku inda biyu ne yake to sabilai na ta farko ne masu yawa kuma an ce duk wanda ya aiki da iliminsa to Allah kuma zai sanar da shi wani ilimi wanda ba koya yayi wajen mutane ba koya wajen halitta ba Allah zai sanar da shi ilimi da kansa mun dade muna karanta a littafin karma kandi yana cewa idan kar in kai in kai Allah ya baka ilimi wani babi na ilimi sai kai aiki da shi kuma Allah zai ba zai sanar da kai da kansa kuma wani ilimi guda goma da ya kai sai shi a littafin Raddul Azhan ila Ma'ani Qur'an a karkashin wannan aya yana cewa abin da ya sa haga sai ilimin da muka koya kawai muke sani saboda ba ma aiki da ilimin ne da muka inda muna aiki da ilimin da muka koya da sai Allah ya rika sanar da mu waɗansu ilimin muka da kansa waɗanda ba mu sani ya kawo hadisi na Umar bin Abdul Aziz sannan ya kawo muhallin shahid sai to ga muhallin shahid ba wata kullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku da kansa saboda duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah ta'ala zai sanar da shi ilimi da kansa tsoron Allah shine dukkan abin da Allah ta'ala ya hana ka hannu abin da yace kai kuma kai yadda za ka iya fa'atu minhu masaka wannan shine tsoron Allah to ba Khidir alaihi salamu shine kadai wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi ilimi kai Allah ta'ala ya sanar da annaba Adamu ilimi wa allama Adamu al-asma a kullaha Allah ta'ala ya sanar da annaba Adamu sunan komai amma me ya faru sai ya saka mala'iku su yi masa sajjada kuma sannan ya sa shi halifarsa a bayan ƙasa wato duk wanda Allah ta'ala ya sanar da shi ilimi kai tsaye to ko lallai sai ya ba shi wani matsayi wanda ya kasance ba mu irinsa sai shi hidir alayhi salam Allah ta'ala ya ilmantar da shi da kansa sai gashi ya zama cewa abin da ba a taba samu ba wanda ba annabi ba ne zama annabi irin annabi musa wanda shine na uku a daraja a annabtaka bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine duk gaban su sannan sai annabi ibrahim sannan sai annabi musa alaihi amma sai ga ya zama almajiri wato na wani wali ba shi kadai ba da shi da yaransa yushau suka zama almajira saboda mai saboda Allah ta'ala shine ya sanar da shi ilimi idan muka dubi annabi Dawud alaihi salam wa allamna wa san'ata labusin lakum muka sanar da shi yin sulke abubuwan da za ka sakawa ana karewa makamai dan kar su taba jikin mutum a yaki wa allanna lahul hadid Allah ta'ala ya hore masa karfi da dutse duk yadda ya kama haka da hali ke lankwasawa ba ruwansu da guduma ba ruwansu da arabtaki ba ruwansu da wata makera ba ruwansu da wani da wata uwar makera ko kuma a'a gizago ba giza wannan wannan babban abin da ake buga akwai guduma akwai masaba babu ruwansu da masaba babu ruwansu da guduma ba ruwansu da arastaki ba ruwansu da gawayi ba ruwansu da wani zigazi kawai karfan zai kama kawai ya mai da yadda ya ga dama kawai annabi suleiman alaihi salam shi ma Allah subhanahu ya kane da aljanna su rika yi masa hidima ya hore masa iska ta kawai ta dauki washa ya ina kulla banna'in magawa eh ma kan bi aswa awwa ga sanan da yawa Allah ya hore masa kowanne sai da ya biya masa bukatar ya dau tashi akan da ya kasan yaran su ya koya masa ya ayyukan nan da Allah ya sanar da shi wannan me sai ya zama kuma yana mulkin waɗannan abubuwa ka sami wannan bawa salih wanda muka bashi wannan ilimi wato milladunna wanda yake cewa daga katarninmu saboda haka da ya same shi ba kawai haka kawai ya kuma kura masa ido ko kuma ya ce to na zo ne in bi ka na zo ka koya min karatu za mu ga ladabin da ya siffatu da shi ko siffar da ya siffatu da ita ayar lahu musa sai annabi musa yake da shi hal attabi'uka yana neman izini haka nan ya kamata kai dalibi kai muridi in kana so shi ya tarbiyyantar da kai sai ka nemi izini ba wai ka ce ga ina zo ka ka tarbiyyantar da kaman ka bashi umarni ke hal attabi'uka na bika ina neman izinin in bika ala an tu'allimani ka sanar da ni nema ulimka abin da aka sanar da kai abin da Allah ya sanar da wato ka sanar da rushidan shirya saboda ya zama shehu ne murshid sai yau za a shiryar da annabi Musa alaihi da wannan ilimi wanda dama masu tafsiri suke kawo tunda babu abin da ba shi da shi da ilimin zahiri da wayansu ilimin na baɗi amma wannan ilimin ne da Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'aninsa wannan bawan ya baiwa bai bai annabi Musa ba to shine kawai abin da annabi Musa ya zo zai ɗalibta akan amma Hidru alaihi salam ya san annabi Musa kogi ne a ilimin shari'a teku ne a ilimin shari'a ya san cewa wato taso ba za su zama ɗaya ba zai rika yin abubuwa wanda idan ya gwada da shari'ar da ya sani ya ga cewa wannan abin ya sha bamba amma kuma a baɗininsa daidai ne amma shi a shari'arsa ba haka ba to shine wato kidiru ce lan tasadiya duba gafa shi ba Allah ba shi ba annabi bane amma har ya gane annabi Musa har abada ba zai iya hakuri da abin da zai koya ba ba zai iya hakuri da halayen da zai gani a wajen sautin da yace lan innaka lalle kai lan tasadiya ba za ka iya yin hakuri mai a tare da ni dan tasadiya kabara ba za ka iya yin hakuri mai da wa kai ba tasadi ya za ka iya yin hakuri kuwa ala malan tuɗi biki tuɗi biki ko ba abin da baka san shi ba duk ilimin ka baka kewaye da sanin sa ba baka san labarin baka taba ji ba baka taba karanta ba ba taba gaya maka ba shi ma za ka gane cewa yaya aka shi hidir har ya san wannan ya san ba zai iya yin hakuri ba har abada ya kuma san cewa annabi Musa bai san wannan abin da zai gani a wajen ma da ka sai alibi mai Musa alaihi salam yayi alƙawari yace za ta ji duniya za ka same ni insha Allah in Allah ya so sabira ni haƙuri wala asilaka amra ba zan saba amra gare ka ni ba zan saba maka umarni ba abin duk da kace zan yi abin duk da kace ne zan yi in kace in bari na bari Allah ya ce to bai ni tabarin to tunda yake haka ne to ga shar zan kafa maka shar zan kafa maka idan ka bin ban falata sa'alin to kamar yadda yake falata sa'alin kada ka tambaye ni an shi kowane irin a ta uku da zaka lafi mifi zikira har sai tukunna ni da kaina na baka labari na wannan ne maka faskararsa na ce abu kaza da ga nayi kaza ne abu kaza da na ce ma'anarsa kaza amma kar ka kuskura ka ka tambaye wannan shine sharuɗa yana da irin sharuɗin shehu ne amma za ga an cika littattafai da la'antar irin wannan sharuɗi gashi a qur'ani sun hana wato sun cire irada daga wajen muridai sun mayar da kansu Allah sun hana a tambaye su ana ana tambayar Allah ana kaza kaza sun manta cewa wannan a matsayi na shari'a ne. amma a matsayi irin wannan ba a tambaya abin da ya halakar da iblis tambaya da yasa zaka ce in masa sai- sai- ah, sajjada bayan ka halice ni da wuta ka ha- ka halice shi da ƙasa in ka dubi ma kaman alimilal wa nihal na shahar tani zai gaya maka fa sai da aka yi kwana bakwai iblis yana yi wa mala'iku lacca yana kawo dalilai da hujjoji na cewa ba za a yi wa annabi adam kai sajjada ba hujjoji iri na shari'a shi kokarin da ke wai kawai Allah shi kaɗai shi ya shi ne ya wajaba shi ya dace shi ya cancanta a yi masa jada to akan wannan ya ta kawo hujjojinsa to bai san mace akwai kuma umarni akwai ladabi da akwai wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wata unguwa da ya je unguwa sai aka kawo masa wani jaki wanda zai hau ya koma gida to sai ce a ai tun daga mai gida kai ya kamata ka zo mu hau jakin gaba daya in koma a ba zai hau ba sai a- sai ya turo yaransa ya raka annabi din shi kuma ne ce yaron hau sai ce a ba za ka ba annabi yayi juyin duniyar nan ya hau yake kake to ko sai dai in ko ba za ka hau ba to sai dai kai ka zauna gida ni kuma in tafi ni kadai yace to shikenan ka tafi kai kadai. ha ai ka ga nan wannan mutum ya saba wa annabi Umar to amma bangaren ladabi ya bi wawa ne kawai duk umarnin da wani shugaba ya ba kawai ya yi kamar yadda yake yawa zai kasance ya faɗa cikin ƙila ba haka yake so ba amma ya faɗa ko ya faɗa cikin ɓacin rai wani idan ka je ka aikata da kai da shi duk za ku duniya to nan kamata ya kai tunani ka yi abin da zai kubutar da kai da kai da kai da shi gaba ɗaya saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi masa salati da lafazin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad haka ya faɗa to kai idan ka zo ladabi to sai ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shi bai faɗa ba amma kai ya kamata kai kuma sai kai ladabi a to irin wannan bangaren na haƙiƙai malamai arifai to shi ne yakan ɓace ga waɗansu sai su riga ganin ai su bin umarni ya kula da a nan yake cewa kare tambaye shi har sai shi ne ba shi labari kaga ai kaman wato a ka'ida sai kaman wato an tauye masa haƙƙinsa ai bai kamata bayan kuwa cin alƙur'ani mantawa ake Allah ta'ala yana cewa la tas'alu an ashiya in tubar da kun ku daina tambaya ku daina yawan yi wa annabi tambaya duk fa abin da kuka tambaya idan ya amsa muku fa inda wajibi ne ya zama wajibi saboda kuna ta ƙara wa kanku aiki tambayar za ta jawo muku aiki saboda haka yanzu za mu shiga cikin wannan isa akwai abubuwa guda uku waɗanda za mu gani wanda ya kasance ah, abu na farko shine jirgin ruwa abu na biyu shine yaro da shi kidir wato zai kashe abu na na biyu ke na uku shine katanga da kirir wato zai daga bayan ta tafi za ta faɗi wanda su ne annabi musa ya fasa yin abu kowane ɗaya sai da ya magana tun yana yin uzuri shi da kansa ya yanke wa kansa hukunci in dai na sake tambayar kuma to shi kenan wannan da ya tafiya ba za ta zaka yana faso amma ba ƙandar zai shi allah ta'ala ya aiko shi da shari'a kuma shi ne annabi a wannan zamani saboda ka duk abin da ya saba wa shari'ar da Allah ya koya masa to ba zai shi ba. na'am sai mu ga
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لك حتى إذا لقيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
sai ce a fandalaka sai suka tafi da kafa suka samu kogi a ta iza rakiba fi tafi na har sai da suka shiga cikin wannan kogin a cikin wannan jirgin ruwa shi Khidir alaihi salam ba kuɗi ne a hannunsu ba amma saboda an san shi an san salihi ne to sai aka ɗauke su kyauta ba su biya kuɗi ba to amma da suka shiga sai Khidir kawai sai ya ɗauki gatari kawai sai ya fasa wannan jirgin ruwa daga ƙasa irin yadda ruwa yake kuma sai kuma sai ya kasance kuma ruwa yana shigowa cikin jirgi mutane a cikin jirgi da kayansu amma kuma jirgi lafiyayye ma ka zo ka ɗauki gatari ka fasa jirgin kuma ruwa ya rika shigo wannan fa gaskiya bai wa shi annabi musa wato zaƙi ba dole yi magantu ana tsara a sarakata yanzu ka fasa wannan jirgi ya tugura ka ahalaha don ta dilmiyar da masu ita ta dilmiyar da na ciki bayan mutanen nan sun wani alheri sun ɗauke mu kyauta amma a ce kuma kai ka saka musu da wannan kawai lakadaji ta ce a nuna lallai ka zo da wani abu wanda ya kasance lallai fa za a yi musu a kansa wannan kuma gane dukkan irin fa wannan musun da yake masa ba wai musu ne na jayayya ba tambaya ce kawai saboda tambaya ta ta'annufi ko kuma jayayya ballantana da wanda Allah ta'ala ya turo ka gurinsa to ai zan babban laifi ne kaba'ira a kawai dai tambaya da yake shi haka abin ya zo masa ba wai ya rena shi kadir din ko abin da ya ko ba a shi dai yana tambayarsa ne me to me yasa yi wannan don wannan shi ya saba da abin da ya sani ala alam a kullaka ban gaya maka bane na fa gaya maka ce innaka lan tasya har abada kai ba za ka iya yin hakuri mai da abin da za ka gani a tare da ni ala la tu'akidu to sai ya kawo hanzarin sai ce to karkari ni bi ma nasi ta abin da mantawa ne da na dauki wannan alƙawari wala turfiqini usra min an wato karka sanya mu wa wato karka sani cikin wahala a game da lamarin nawa idan in ya kasance za ka ɗauke na kan nayi laifi ne to kuma can ai ya zama ni kuma Allah ne ya turo ni in ilimi a gun na kasa yin haƙuri ka kore ni to to yanzu ko me zan ce da Allah ke saboda haka karka ɗora mu karka tallafa mini wato irin wannan wahala da zan da zan zama gabas da yaki baya damu to shi annabi Musa da ya ce sarjinin biyu ne insha Allah ma'astabi ko minastabi ne ko ya samu abokai ya samu wato wa'yansu muridai tare da shi su huba kenan annabi Isma'ila Isma'ila lokacin da aka ce za a yanka shi ai cewa ya sarjini ne insha Allah minastabi zaka sami tare da masu haƙuri to zamowarsa tare da masu haƙuri shine yasa ya samu daurewa har yadda a kwantar da shi za a yanka shi amma shi kuma da yace shi shi kaɗai ba kowa shi ne kaɗai zai yi ƙoƙarin yin haƙurin da kansa to wannan shi ne yasa ya kasa haƙuri don cewa ya fata jirin insha Allah sabira za ka same ni sabiran ya haƙuri ni kaɗai to wannan shi ne yasa ya kasa yin haƙuri don saboda zama da mutanen kirki to zai sauƙaƙa maka abubuwa zaman da alai musa alai salama ya yi a sanda suka bata shekara arba'in arba'in da sanatan ya tiho na fil arab wannan suka yi ta shan wahalar nan don yana tare da kafirai su kuma kafiran don suna tare da muminai duk abin da suka roki allah sai allah kuma sai ya amsa musu saboda albarkar muminai suka nemi abinci Allah ya ba su suka nemi fitila Allah ya ba su suka nemi nama Allah ya saukar musu da almanni wa salwa da sauran ido sannan fandalaka sai kuma suka tafi hatta iza laqiya gulaman sai har sai da suka samu wani yaro bayan sun fita daga jirgin ruwa suka taka da kafa sai suka je sai suka samu wani yaro yana wasa da yara kuma duk ya fi su kyau da kidan kawai sai ya dauki wannan yaro ya kwantar ya yanka a gaban annabi ko kuma ya ɗauke shi ya je ya gwara shi da jikin bango kan sai farfashe ya jefa ko kama ya murɗe wuyan ya jefa duk wannan a gaban annabi Musa alaihi salam ku fa bai wata wata ba hatta idza laqiya gulan faqatala har sai da suka gamu da wani yaro faqatala sai kai kace shi ala kullan da ya je kashe yaro ala aka tattauna kun zakiya ko zakiya yanzu ka kashe yaro da sakakke bai taba zunubi ko balaga ma bai ba bigar na ba wani ya kashe ba kuma yadda kai jigil ta ce annukura lalle ka zo da abu wanda ya kasance lalle ba za a yi shiru ba za a yi mamusu ka zo da munkari to shine sai ce kala alam ulahu na'am قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني uzura عذرا to ala sai in ce to alam a kullaka ai dama na gaya ban faɗa maka bane dama ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba to me annabi Musa ya ce to shi da kansa ya kafa wa kansa hujja in su alduka an shay'in ba da in na sake tambayar ka wani abu bayan wannan wala tu sahibi to kar ka yi tafiya tare da ni kada balagata min laduni uzura shi ka wato ka isa uzuri a gare ni ka yi haƙuri da ni sau uku wannan ya isa uzuri ni dai ba zan sake tambayar ka ba wannan ga duk abin da za ka yi. na'am فانطلقا حتى إذا أتيا أول قرية قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا صراط بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه sabara صبرا
to fan dalaka sai suka ci gaba da tafiya a kafa hatta idza ataya ahla qaryati har sai da suka je suka tarar da mutanen wani gari isa ta'ama ahalha suka ne mutanen garin su ba su abinci na dare suna so su kwana a garin su kauke su su ba su abin da za su ci fa abau sai mutanen suka ki an yi rau yusufu ma wato su sauke su a mazaunin bakin su wato su yi musu garar baki suka haƙura suna cikin wannan yunwa da wannan kishirwa da rashin inda za su kwanta sa haƙarƙarin su kwamfa kawai da fi hajjar sai ga wata katanga tsawonta ya kai kamar wato kamu ɗari sama amma kuma ta karkato za ta faɗi sai kai kai da ganin wannan kasancewa lalle ta wani mai arziki ce ta karyo za ta faɗi yuridu an yin ƙaza ya yi kusa wato ya faɗi amma to me ya faru sai kidir fa a ƙama fa a ƙama wato sai isa shi wannan katanga ya miƙar ta ta dawo daidai annabi musa to yaya zai yanzu ya ce ba zai sake mata ya yanke wa kansa hukunci da kansa to sai ya yi tambaya ta hanyar dabara ba tambaya yanzu ya ba ita ka kwada ka ga dama da sai ka ce su baka daka don wannan irin aiki da kai su sun hana mu abinci sun hana mu gurin kwanciya sun hana kuma kai kai zo kai musu wannan ayyuka sai ka nemi su baka lada ko kaga ba mu samu da ba dai shawara yake ba shi to anan ne to tunda shi ya yanke wa kansa hukunci to to to me zai faru sai a yanke hukuncin kawai kenan sai a zartar da hukunci sai a yi- sai a yi execution qala hadha firaqu bayni to yace to kai yanzu ne fa wannan abin da ka faɗa shine zai zama sanadiyar firaqu rabuwa bayni wa bayni tsakanina da kai to amma sa'unan bi uka zan baka fassara ba in sanar da kai tawili fassarar malam tasadi alaihi sabar abinda ka kasa yin abinda ka kasa yin hakuri din nan a kansa to in an duba za ga wato Allah subhanahu wata'ala wani abu ne za mu fahimta wato shi annabi Musa ya manta galibi za ga idan muridi yana gaban shehinsa ko ya san waɗansu ilimin muka mantawa yi saboda hasken shehu saboda ya miƙa wuya gare shi duk sai ya manta annabi Musa alaihi salamu da zai faɗi wayannan abubuwa uku ukun nan shi ma irin su sun- sun faru a kansa kuma ya yi hukunci irin na hidir a hidir din nan amma Allah ta'ala ya mantar da su ko kuma kamar yadda suke faɗa shi ɗan ya mantar da su da zai faɗi wannan wannan jirgin ruwa ya za a fasa jirgin ruwa ya halaka litugurka a halha kai ka manta aka zaka a cikin tabut dan akwati kana ɗan jariri daga haihuwarka aka saka akwati kai annabi Musa aka jefa kawai uwarka sai ta jefa kawai kai kai akwati a cikin ruwa ta barka da da Allah kawai shike amma baka halaka ba fa Allah ya tserar da kai abokin gabar ta ta mikiyin ka fir'auna shi ya zo ire ne ka har sai da ka zama murtsali ka ka zama Allah ka manta dan saboda an zo an fasa jirgin ruwa wanda ya fasa yana ciki amma in zai in zai ma dumi ai har da shi a ciki wannan kuma akwai mutane me ma kila akwai wata riga da za a saka idan ma ruwan in zai dirbe kai ko ko kuma ma an iya ninkaya ko a nemi wata gudunmawa amma kai kwafa yaro kankani ne jinjiri ne ba ihu za ka iya ba gudunmawa za ka iya ba kawai ba amma Allah ta'ala ya tsere da shi naka ai ya kuma wannan haɗari da za ka je kuma an an kashe yaro kai ne fa Allah ta'ala yake ba la hawa ka zahu Musa fa qara'al bakibdan kai kuma da ka samu fa da ka ka kuma kashe fa kai ma ka taba kashe bakib bi tankadar fa bi zubar fa haka kawai ka kashe ba wani ya kashe ba kuma wannan ne ai me ya faru kace kayi kayi kayi kuskure ka koma ga Allah sai gafara aka ya gafarta maka to shi kana ganin shi shi Allah wato ba zai ga gafarta maka naka ne kai kare Allah din to ka ce wai dan an ta da katanga ko ka ce wai sai sai an ba da lada ya'yan annabi ayyuba ba ayyuba annabi shu'aib da ka shayar da su ruwa kuka tafi wajen shi mahaifinsu annabi shu'aib yace zai baka lada kace ai ku a ka'idar ku in kun yi kuna yin aiki ne dan Allah ba fa karɓar lada to Allah din guda nawa ne shi ma wannan to ba dan Allah ya ba dan me kai zaka je ba za ka karɓi lada ba shi kuma i karɓa sai duk waɗannan abubuwan duk sun faru shi ma akan na'am amma safinatu أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في البحر وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله أكبر to annabi Musa ya ce to Khidr ya ce to ga fassarar abubuwan da na aikata wanda ka kasa hakuri ka saurara kai da ah, Yusuf amma safina ma it- wannan jirgin ruwa da ka gana fasa fakanan lima ta ne ta kasance ta wa'yansu mutune ce fakirai ya amalu na duke yin aiki suna samun abinci filbahar kamar yadda za a samu an faɗaɗa wannan a cikin waɗansu tafsirai da- da da mai kora da makawa da waye su zai suka haɗa wannan jirgi a- ake safara da shi suke samun abinci fa arattu sai na yi nufin an aqibaha na aibata wannan jirgin ya zama ba ingantacce ba ba kyakkyawa ba saboda mai saboda wa kana wara ahu a gaban su can wato nan wara ba za a ce baya ba a gaban su akwai maliku wani sarki azzalimi ya akuzu kulla safinatu wanda yake kwace kowane jirgin ruwa yakan kwace gidan zalunci gasaban kwacewa saboda haka da suka zo ai kaga su- wura-wura suka zuwa sai ga mu ma muna ta kan wajen kwashe ruwa kawai kawai sai sai aka wuce shi ne da aka yi gaba kuma sai aka sai aka aka gyara ganin da kakai gagan kenan wato an tsaya an gyara na san an wuce hadar to da aka aka aka dakata aka gyara wa ammal gulam shi ko wannan yaro fatana abawahu mu'minin iyayensa mu'minai suna son sa kwarai da gaske shi kuma kafiri ne. na fahimci idan ya girma kafirce su kuma suna son sa kansa zai saka su ma su kafirta to da to da ɗaya gara biyu saboda haka sai na kashe shi dan ina jin tsoro kada a yurhi kahuma duguya nan wa kufra kamar yadda muka faɗa ya mayar da su wato ya zama wannan kafircin nasa da wannan tsaurin kan nasa wato ya shafe su to me ya faru fa aradana sai muka kaga can kiyaye sai yayi shi kadai amma nan mai sai fa aradana sai muka yi nufin an yi da lahuma an yi baddi lahuma ko yi gudi lahuma ya canza muku wato rabu kuma ubangijinsu ya canza musu hairan minhu abin da ya fi wannan yaran ya fi wannan yaron zakatan wato ƙarfi wa ƙaraba kuma ya fi kusancin ruhuman wato jin kai a samu wato a canza musu da mumini na kirki mai jin kai wato wanda zai kasance sai ƙara hanyoyin da za su shirya wanda za su samu kusanci ba wanda zai ya dilmiyar da su ya ga shahu ma yurfiƙa ma ya dilmiyar da su a cikin kafirci a cikin ɗubiya da girman kai mumini kuwa tsarkakakke ya ji kansu ya yi musu biyayya baya ga haka kuma su su rayu suna muminai su mutu su shiga aljanna ga baki daya to wannan shine wannan matsala ce ta saka akai wa to ammal jidaru wannan ku katanga fa ka lugula bane fi ta wadansu marayu ne guda biyu fil madina a cikin wannan birnin shine antakiya wa kana sata hukan zulahum akwai taskar su akwai dukiyar su a karkashin wannan katanga to ba wannan ce ta saka muka ta da katangar ba ko ta da katanga ba wa kana abuhuma salih mahaifin su salihi saboda haka ashe salihancin uba yakan riski ƴaƴansa idan uba ya zama na kirki ne to wannan ko bayan ransa wannan kirkin nasa ya shafi zuriyarsa to wannan ce ta saka fa arada rabbuka sai ubangiji ka yayi nufin an yabluga ashiddahuma idan yaran nan suka balaga suka kawo ƙarfi waye sakar jakan za su fitar da wannan taska tasu daga karkashin wannan katanga idan da na bari ta faɗi ta faɗa shi kenan sun rasa kenan tun da marayu ba mai taimaka musu wannan duk rahamatan min rabbi rahama ce daga ubangiji amma fa alduhu an amr to wannan jumlar da ya kawo ita ce ta fassara ko ba wai haka ha kawai ni ne ra'in kaina yasa ni aikata waɗannan abubuwa ba ko shi ma kidiru wato ko da yake ya gano wannan kogi wannan komi ya gane cewa wani zai zo ya kwaci to a shari'ance bai kamata ya fasa shi ba wannan yaro ko da yake ya gane cewa wannan yaro dan wuta ne wannan yaro kafiri ne to bai kamata ya kashe shi ba a shari'ance haka nan wannan katanga idan ya tare yana iya cewa din su biya shi ko kuma tunda ba su yi masa ba su sauke su ba yana iya to wannan kawai jaizi ne yana iya yana iya ba a shar'ance to amma umarni aka ba shi to da ka umarni duk wannan duk sawun giwa ya taka saura kumi ko sawu akwai ba ba zai tsaya saurari abin da ya sani ba annabi Musa dan shi ba shi aka bai umarni ba shine yasa yake yin wannan an ce an baka umarni kawai sai ka je ka aikata ba tare da tambayar me yasa ba to ne ce to zalika wannan abubuwa da aka ambata maka ya rasulullah ko kuma kai Allah Musa shine tawilu fastar malam tasdi alaihi sabar abinda ka kasa yin hakuri a kansa so daga wannan kissa tana nuna mana laduba wato na malami mun ga shi tun da aka fara dinnan ya tsaya kan ka'idarsa akan sharaɗinsa bai biya wa shi muridin nasa akan abin da yake so ma mun ga irin yadda alai musa alaihi salamu yake irin waɗannan tambayoyi ba tambayoyi ne wai nan na ta'annaci ba wato shi ladabi na hararan ne bai sani ba watakil to amma dai an gaya masa ba zai iya ba zai iya haƙuri ba ba zai iya haƙuri dama kamar shi kidir alayhi salam Allah ta'ala ya sanar da shi a lauhin mahfuz haka zai faru ba zai iya yin haƙuri ba to bai iya yin haƙurin ba ku kamar yadda ya faɗa tunda ya kawo da lan kuma dukkan da ya yi mar tambayar sai ya ce na gaya ma da ba za ka yi na gaya ma ba za ka yi shi kuma me yasa bai haƙuri shi kuma wato shari'a tana ɗaukarsa shi yana ganin cewa bai kamata a saba shari'a ba a gabansa yana annabi ulul azam duk duniya ba mai iliminsa ba masaninsa a shari'a amma a rika irin waɗanda wannan ce ta saka rashin wa'allamna bilna dunna ilma da akwai wani fahimi da aka samu daga sayyidina ali alaihi salam ko kuma radiyallahu anhu kamar yadda ahlus sunna suke ba can kuma shi ya ce alaihi salam to shi sayyidina ali an rawaito abin cewa wannan aya wa allamna min ladunna ilma da kuma qur rabbi zidni ilma da qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hawla uqdatan min lisani yafqahu qawli da alamna sharaha da kuma da nukurika falatansa da ayat take farkon ikira bi kuma da farkon lazi kala ikira wa rabbukal akram allazi allama bil allama kamal allama al insana ma lam ya'lam to waɗannan ayoyin da su ake hadawa da ruwan zuma wanda wato da zuma farar saka wanda ba a dafa ba ake rubuta su su da ake sha na fahami ne da duk abin da mutum ya karanta ko na alkur'ani ko na ilimi ilimi na shari'a ne ilimi na zamani ne to da yadda Allah zai kasance ya ya gane su to saboda haka akwai takarda ko ba masu amfani ne sosai ko kare kawai dai in ba takarda da amma mu ci gaba da bayanin da muka saba na ga muku akwai alamu na kanmu waɗanda muka su waɗannan alamu wato kamar yadda mai yiwa ko a shekarun baya mukan yi bayaninsu kashi-kashi akwai alamu na sanmu na raba tsakanin irin alamun daban akwai alamu na sanmu na sa rashin lafiya shi ma irin amanin alamun daban akwai alamu na samun shiru-shiru shi ma daban yake akwai alamu na samu na farfadiya shi ma irinsa irin alamun daban suke da akwai abin da ake cewa ciwala wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a gane cewa akwai waɗansu hanyoyi da mutane sukan bi don su saka soyayya tsakanin miji da mata daga ci akwai ciwala ciwala ɗinnan shi ne abin da Allah ta'ala ko manzo ya hana suke cewa Allah ta'ala ya cewa innar ruka wata ma'in wa ciwala shirku laya da tawaida da ciwala dukkaninsu shirka ne to abinda ake nufi a nan waɗanda ba ayoyin alkur'ani ba ne ba amfani aka yi da hadisai na annabi ko sunayen Allah ko wata magana ta larabci wacce ake fahimta ba ko maganar wani salihi da ake ganewa ba kamar yadda ya zo arkana to ba wannan ake nufi kamar yadda duk malamai ma suka yi bayani irin wannan laya da irin wannan ciwala da irin wannan wato rukiya irin wacce ta kasance irin wato irin wanda boka ya saki to wannan shine din aka hana annabi sallallahu ba laifi a yi rukiya ko wacce iri ce in dai ba shirka ce haka ko sai sihiri alamun sihiri na ko kuma mu zama suka ce ko dai ka jefa abin naka igiyoyin zuwa isi da wannan sandunan nasu yukayyalu alhan ku haƙiƙanin gaskiya sanduna ne kawai nin gaskiya ba kamar irin yadda suke a haƙiƙa ba ba za da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a kiran sallah alwala idan mutum ya kama wannan to zai ga ne yake kawa to nan duk ba ba wai sihiri ba wannan kawai da fa'ida ne wato saurin hannu ne da wa'insu dabaru da aka yi su ne suke kawo ba wani mutum ya zo mana mana a bayar university sai ya zo mana wai yana yin kuɗi sai ya zo ya nuna kuɗi har ya ɗiba yana bai mutane littafi ne shafin iri ɗaya ne zanen da yake cikin littafi nan iri ɗaya ne ita amma nan ma kuma akwai wani wani shafin irin wannan to sai ya saka fararen takarda a wannan iri ɗaya ne da ya haka ya buɗa sai shi shi san daman ya shirya da ya buɗa sai ga wa'annan sai ga shafin shi ne kuma ga kuɗi to shine sai na ɗauko takarda in ce to in ya isa isa ke yi a yanzu to fa har yanzu a kudin da bai sake yi ke yau wajen shekara hudu ni ko yana cewa na kawo hujja inda annabi ya yi magana da aljani na kawo masa littafi wajen ɗari hudu wanda da yana cewa wai ya bani shekara hudu kawo ba a yi minti hudu ba sai ga littafai ɗari hudu hujja dama kai ashirin in ce kwarai da ku dan wannan ma maganar littafi inda magana wani abin kai shi ma sai kage to wanda gaba dai a gaban mutane ya tuba alhamdulillah sai an yi hajiya laka rajulun wahid kai khairun laka min umrin bi haka annabi mutum ɗaya shirya da kai to ya fi a baka dukiyar duniya a baka jajayen rakuma to akwai kuma abin da ake cewa sihirin jinun wato sihiri da aka yi mutane a haukata su an samu da farja bin sal daga mahaifiyarsu cewa wato shi ya zo gurin annabi wato akwai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musulun da ya musulunci sosai ya koma kafin ya je gida sai ga waɗansu mutane suna rike da wani mahaukaci a ɗaure sai suka ce da Allah tun daga tun daga yanzu yanzu ka zo daga wajen wannan bawan Allah ko akwai wani alheri da zaka iya taimakawa da wannan marar lafiya wannan mahaukaci ya dawo cikin hankalinsa shine sai ya karanta masa fatiha wani kaulin an ce karanta fatiha yayi kafa uku ko har kwana uku ko kafa bakwai bakwai har kwana uku wani kaulin an ce anan ya karanta fatiha kafa bakwai shikenan sai mutum ya dawo haidicin sa suka kawo tumaki guda ɗari suka bashi yace ba zai ci ba sai ya je ya koma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to ai sai idan yau da ruqiyar da kai ba fatiha ka karanta ba wani abin ka karanta to shine za a ce harama amma tun da yake haka ne wannan halatta saboda haka nima a raba da ni saboda ga wannan yana nuna cewa ya halatta mai magani ko mai rukiya ko mai karatun alkurani ko mai wani abu na addini wato ya karbi lada a kai to shi yadda alamun irin wannan sihiri yake shine wato mutum ya kasance maganganunsa wato ba sa wani jeruwa ya zama yana wani sirri wato yana surutai aikinsa ma hakan nan zai rika yinsa wato ba a jera ba ba a tsanaki ba da motsinsa da shuruɗinsa duk dai babu wani tsanaki a ciki kuma ya fi so a ce ya zauna a wani guri inda babu kowa ko ya zauna shi shi kaɗai waɗannan suna nuna cewa alamun ne na alamun suna da yawa to amma dai waɗannan su suka fi bayyana ina ganin za mu ci gaba da wannan bayani fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ya ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna an qawmin kafirin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alayhi